أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آتي قبل كراتو أتشمونا لتافينا المأدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم آه za mu tashi shafi na 132 addu'a inda naumi wa inda al-istiqaz kana rasul sallallahu alaihi wasallam dauman yad'u inda naumi wa inda al-istiqaz min an-naumi wa an huzaifa bin yaman radiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismika amutu wa ahya wa idza qama qala الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور وكما كان صلى الله عليه وسلم عندما يأوي إلى فراشه كل ليلة يقرأ المعوذتين والإخلاص فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسه بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاثة مرات أنسى الدعاء lokacin bacci da kuma lokacin tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kowane lokaci duk lokacin da zai kwanta bacci da kuma lokacin da ya farka a bacci to yana yin addu'a an samu hadisi daga Huzaifatul Yamani dala kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya je zai kwanta to sai yayi wannan addu'a in zai kwanta sai ya ce da sunanka Allah nake mutuwa da sunanka nake rayuwa na wannan kwanciya da zan yi zan yi mutuwa mutuwa irin ta bacci kuma in ka dawo min da raina zan tashi zaka duka da sunanka zan yi su sa'annan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu bayan ya kashe mu ya raya mu bayan ya kashe mu kuma makoma tana wajensa kamar yadda idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai kwanta kowane dare yana karanta ula'uzai ula'uzu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas da kuma suratul ikhlas qul huwallahu ahad haka yake karanta su an samu hadisi daga nana Aisha da Allah ta kara tabbata gare ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallama idan yazo zai kwanta a sa kowane dare to sai ya hada tafukansa jama'a kafai sai haka ya hada tafukansa guda biyu in ya hada tafukansa to sanan sai ya karanta qul huwallahu ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq ya karanta qul a'udhu bi rabbin nas ya karanta sai kuma ya tofa su a hannunsa sanan sai ya shafi duk inda zai iya a jikinsa yana farawa daga kai saman kai haka daga kai shafa a sanko duk inda yana yin haka sau uku to shin za ka tsaya ne ka karanta ƙulhuwallahu ɗaya ƙulhuwallahu biyu kana in ka karanta ƙulhuwallahu ɗaya ka tofa ka karanta ƙulhuwallahu biyu ka tofa karanta ƙulhuwallahu uku ka tofa ka karanta ƙulhuwallahu biyu falaki ɗaya ka tofa ka sake biyu ka tofa ka sake uku ka tofa ka karanta ƙulhuwallahu biyu rabin nasu daya ka tofa biyu ka tofa uku ka tofa nan daga nan sai ka shafi jikinka ko kuwa za ka karanta ƙulhuwallahu daya ƙulhuwallahu biyu ƙulhuwallahu uku in ka gama ƙulhuwallahu uku sai ka shafa a jikinka ka sake ƙulhuwallahu biyu rabin falake daya biyu uku ka shafa ka sake ƙulhuwallahu biyu rabin nashi daya biyu uku ka shafa wanne za ka yi kowanne gaskiya ne kowanne ka yi kowanne za ka iya kawai dai za ka so man shafawa daga sama har zuwa ƙasa alaikun salam na? sai na ɗaya ma ba na safa da bar da zai ma ba na bashi ba ne a me ka bashi da safe ko wannan bacci na tsaro ne na ana karantawa da safe ana karantawa da yamma a cikin azkarus sabahi wal masa to wannan matsayin su daban wannan na bacci ne eh ya manta na yamma eh to bai na bacci ba wannan na na a'a bai ba sai na gaya masa na bacci ne wannan ba wai in misali kai na yamma sai ya dauke ma na bacci ba a'a ba shi ne bai dauke ba ba ai kaga na bacci ba maganar mata da hannu ka tofa ka shafa ina nufin na tsaro kai na shi kashin kai idan da sallah kai sai subhanallahi kaza to ka tsaya a nan kuma ko na sallah kaga ai ba iri ɗaya bane akwai sha biyar akwai goma akwai talatin da biyar a talatin da uku uku wanda ya fi kowanne misali duk wannan koyarwa don me dan ana son mutum ya koyi da manzo sallallahu alaihi wa sallam shine alin ka ita ba ba za ta yi ba bai wadatar ba kawai dai ka mata addu'a na kuji tambayar da yi in ka yi naka ka yi da ka shafa sai ka shafa iyalinka na na ce ka dai mata addu'a amma bai wadatar ba an gane bai wadatar ba ai naka bai bai dauke nata ba da gara a koya mata ringa yi in ta gane cewa in naka ya shafa mata ai shikenan amma zai sai bacci ba kullum na in tana riga ka bacci ba shikenan ba sai ta kwanta abinta to ba shine koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ne zai yi wa kai shi yara ake shafawa dan ba su iya ba su ma kuma ana yi ne ana koya musu don su iya ba wai don in an musu ya wadatar ba wani aiki ne kowa ake so ya yi da ya samu wannan tsaron amma bayan wannan in kai duk addu'ar da kai ya kai ta shafa mata na na nufin matsayinsa daban na zai ka yi na eh na'am eh eh amma amma a duk addu'ar da kadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ya ba individual to naka ba dauke na iyalinka ina nufin aiki ne da dora al'umma sai ita ma al'umma ka ce al'umma ka ce yanda ya mata umarni ba ga suna na Fadima ba ai da na da na ce ya ishe su ai na ina nufin amma su ma koya musu yayi ce su dinga yi haka mu ma koya musu za mu yi su dinga yi bayan sara sai yi yawan mutumin da bacci ya kwashe shi sai ya farka sai yi maza yi sai yi maza ko tsakar ko ɗaya na dare ne sai yi shafa a iya shafa ɗin wato abubuwan da zai samu suna da yawa eh yana da yawa da aka iya suna sai ya yi na'am kamar shi a sa ma bayan sallan ranar nan halifa maka ta ko talatin da uku da sha biyar ta goma kuma goma akwai sha ɗaya shi ko ba sha ɗaya ba sha da a zan sani ba zan ce babu ba amma ni ba san shi ba
in na azkar na bayan sallah na sa akwai goma na sa akwai sha biyar na sa akwai ash- talatin da uku uku shine ya ce ko akwai sha ɗaya na ce a ban sani ba ba san ko wani ya sani ba na? ya wato lallai ni ban san mai sha ɗaya na? wala wakan a shi ya tura mun ma addu'ar ne sai ga cikin waya eh ya kai ta ya ma take ne ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ilaha wahidan ahadan samadan lam yalid ho lam yattaki zaibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahada akwai wata mai ƙari na wani mai wani ma ai za da sauƙi ya yi kusan ƙarshen ƙwasowar lawo ne mafi yawan addu'a in ka kalle ta ka tsaya duk wanda iya kula uzu yau falaka ai zai iya ta ona yau to to alhamdulillah yayi za a rubuta ta anan miliyan arba'in ai akwai addu'o'i ba ga akwai addu'o'i da yawa masu gwaɗi masu lada masu yawa duka Allah ya yi mana ne don mu samu tara lada Allah yana son mu tara lada yanzu ko shiga kasuwar nan miliyan ɗaya ai ba ƙaramin abin lada miliyan ɗaya wasa ne na misali ka shiga kasuwa aka baka lada miliyan ɗaya ka shiga filaga lada miliyan ɗaya misali da inda ka shiga ka samu miliyan ɗaya wataƙila a rana in ka yi zirga-zirga a kasuwa ka samu miliyan biyar na sosai sosai addu'a tsakanin ya ce azkar suna yara akan ce su ringa karanta hazunallahu wa ni'mal wakil kuma akan ce su yi tsakanin magariba da isha shin wannan lokacin a lokaci na musamman wannan lokacin da muke karatu ne shi ma da wannan da wancan ba lokacin da ya kai su su shi wancan na magariba da isha kuma ya na tashi ne tun bayan la'asar lokaci ne masu muhimmanci a rayuwar musulmi malama sun yi magana muhimmancin su wasu suna magana canjin aikin mala'iku da suke yi hadisa ya nuna lokacin da mala'iku suke canjin aiki kenan eh duty to wasu yi maganan rantsuwa da Allah madaukaki sarki da yayi da lokuta na wal asri suka ce har ya hada da wannan lokacin har shafaki ne ya fito yasa ba magariba yana ciki haka dai malamai suka yi ta maganar dalilin da yamun lokacin ya zama yana da muhimmanci a rayuwar musulmi ne lokaci ne mai tsada in ka duba duk lokacin da kaji shari'a tana magana an hana ka bacci na to lokaci ne mai tsada ko ga ba a sa ai bacci tsakanin magariba da isha in dai ba rashin lafiya ba ko wani larura haka nan yanzu ba a san mutum ya bacci tsakanin daga asuba zuwa na zuwa fitowar rana amma ba rana ta fito sai ka kwanta kai ta barci ka nan sai dai inda larura na rashin lafiya ko wani abu amma dai haka kawai na ya ba damuwa ai da zaran ma rana ta fito mutum yana iya akwai ban Allah ma lokacin suke barci ai da safe saboda su dare lokacin aiki na ne ba lokacin barci ba na'am lazim su ya karbi lon me matsayinsa o riba ribar da take to riba haramun ce haramun ce haramun ce tun daga farko har tashin kiyama abinda kawai ke faruwa a musulunci shine akwai larura musulunci ya zo da larura larurar na ita take sa abu na haram ne kuma a barka mutane shine zaka ji malamai suna ta addarura tu bihul mahazurat larura tana sa abin da yake an hana kuma a barka sai ta aikata in ya zama da larura to shine malama suke magana ya zama larura larura ita take sa musulmi ya ci mushe larura tana sa musulmi ya aikata haram amma fa sai ya zama larura kuma larura ba wanda zai gaya ma sai kai dai Allah na eh da haka akwai abubuwa musamman yanzu a rayuwar duniya wanda ya zama wa al'ummar musulmi larura ba za a rayuwar ma ba za ta yi ba babu su ne na duniya ta haɗe yanzu kaman banki ai kaga ba za ka ce musulmi su bar banki ba na saboda hasara da musiba da za su ga kuma ya fi na banki misali da haka ya zama larura misali amma mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya rufa masa asiri bai da wata larura ai ba dalilin zai karɓi bashin banki ba dalili akwai wasu abubuwa kawai mutum zai sa kanshi fitina ne amma in ya zan larura sai bayan da iya kamar ba da cin hanci ne a kaga yana na haramun amma akwai lokacin da shari'a ta yadda ka bada don ba haka ba za a cutar da kai kayan ka zai bata na misali ta dangantar su irin matsala ce ta iya yiwa a ba matsalar yunwa take sa a ce mushe ba na ba dan mutum zai mutu ba ne halarwa da haka shi ce larurar tsakaninka da mahalicinka na nufin ta kai a a galagala kawai dan amore ne kai na ka gane hausa haye da haka kawai yana nan larura tana nan a musulunci zan baka misali abin da ya zama larura yanzu akwai lokacin da aka fiye wa mutanen abuja gidaje dole banki ake zuwa mutane ba su da kuɗi ba ka cewa musulmi kowa ya tashi na ya bar garin nan na nuhu tun da kaga ya zama duk ya zama larura inda za ka ce kowa ya tashi tun da bai da kuɗi da aka afka al'umma cikin wata musifa sabuwa kuma wadda Allah kaɗai san inda za ta tsaya da haka ne zan zai ba komai dai sai mutum ya kiyaye da la'ala ka gane ko? yiwu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين lafiya suna barar addu'a Allah ya kai su lafiya Allah ya tsare su yan uwanmu da suke zaune a kudu kudancin Najeriya Allah madaukakin sarki ya tsare su mu ma da muke zaune a arewacin Najeriya Allah ya tsare mu kun ga abin da yake faruwa yanzu na na na zalunci dan zalunci ne zan tsantsansa na kisan mutane da ake a kudu na yana yawa wasu ana faɗa wasu ba a faɗa kuma abinda ba su ji ba ba su gani ba yanzu kaga abin da ya faru a hari da aka kai wa kiristoci a coci a owo ne ko kun ga maganin gaskiya na ta fitowa da ta sun ce wasu abilu ne suka kai musu yanzu kuma abin yana fitowa ba haka bane su da kansu suke faɗa wata abu ne tsakaninsu na eh su suke faɗa da kansu kuma amma kafin yanzu bayan suna faɗan sun riga sun afkawa wasu mutane sun kakkashe wannan musifa ce babba dole ne mu yi addu'a domin Allah ya kiyaye inda haka ake rayuwa idan wani yaren mu ya zage ka a can kawai da na ga yaren su sai na kama duka shi wannan ba musulunci ba na shi wanda ya laifi ake wa hukunci a musulunci shi musulunci bai yadda ka yi faɗa ma saboda yare ba yanzu kawai kai bahaushe ne in wani bahaushe zagi wani a lagos to in yadda ka kama dukan ka na ana zalunci na zalunci ne ai shi wanda ya zama laifi daban na wanda kada ka daban dan ya kasancewa kabilan wancan shi ya mai da kanshi kabilar su ba Allah ne ya kero shi ba akwai wanda ya zaɓi ƙabila a cikinmu ne na ba wanda ya zaɓa kuma Allah ya halitta shi za ka mai ta addu'a gaskiya zalunci ne sosai kuma ya kamata gwamnati ta tashi ta hana eh hana kuma tashi na gaske saboda in bata hana ba abin yana ta ci gaba abin ba kyau Allah ya kiyaye karin ta fatiha bismillah alhamdulillah rabbil alamin صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين